kuma ya yi wa kansa tanadi na irin ibada da zai na aikin alkhairi wato masu himma suna da kokari wajen tanada kansu ga ibadar ramadan wajen sadakoki wajen ciyar da miskinai ciyar da mabukata ciyar da masu azumi wani tuntuni ya riga ya tanadin sa ya sayi dabinon sa ya ajiye duk lokacin bude baki zai diba ya cire ya tanada abin da za a yi abinci wanda za a ciyar da masu azumi ko abin da za a shayar da masu azumi wani ya yi irin wannan tanadi tuntuni wani kuma tanadin kansa yake yi cikinsa yake wa tanadi ya zai yi samu abin da zai yi sahur zai buɗe baki zai yi wane eh daidai da mutum yawa kansa amma mu gane ramadan ba wata ne na cika ciki ba wata ne na ibada wata ne na sadaukarwa wata ne na alkhairi saboda haka wajibin musulmi a wannan lokaci ya yi addu'a Allah ya riskar da shi ga Ramadan ya yi farin ciki da zuwan Ramadan ba kamar yadda wasu suke nuna damuwa ba ina ta Ramadan ya kusa sai ka hankalin su ya tashi wani ya ce ai ni ba da lafiya ai ba zan iya yin azumin ba ai ina da alsa ai ina da kaza kaza to Ramadan lokaci ne ma da ake samun waraka yayin da mutum zai azumi zai samu lafiya kamar yadda hadisi ya nuna su mu tasifu ku yi azumi ku samu lafiya saboda haka wato idan muka ce za mu yi magana akan tanadin da ya kamata mutum ya yi abu ne mai yawa sai dai kawai mutum ya yi tanada kansa ga ibada sai da ramadana ya zo to yanzu yaushe zan samu in yi wa kaina jadwali timetable da zan yi amfani da shi yanzu zan karanta izu nawa a kullum na alkur'ani mai girma kafin ramadana ya wuce zan iya sauke qur'ani sau ɗaya ne ko sau biyu ko fiye da haka mutum ya yi wannan tanadin sannan kuma ya duba zai iya ya ya lazimci wani masallaci da yin itikafi ne in ba zai iya ba to wani irin ɗawainiya zai ɗauka sai ya duba a cikin mabukata na cikin anguwa marayun gidan wane marayun gidan wane wane ba da lafiya wane ya bar gari iyalansa ba san ina suke ba yake ba wa'annan an kore su yan gudun hijira ne suna bukatan tallafi irin wa'annan mutum ya dinga lura duk wani alkhairi da Allah ya sa a hannun shi ya kokari ya samarwa irin wa'annan bayi mabukata domin taimaka musu yana rage wato matsaloli masu yawa yana kawar da bala'o'i yana saukar da alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sai ibn adam anfiq unfiq alai ya kai dan adam ka ciyar zan ciyar da kai kuma mala'iku suna saukowa kullum suna cewa ya Allah duk wanda yake ciyarwa Allah ka mayar masa wanda yayi riko kuma baya ciyarwa Allah ka halakar da nayi kuma duk lokacin da yana mutum yana tausayin na kasa da shi to Allah yana jin tausayinsa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama' ku tausayawa wanda suke kasa wanda yake sama shi kuma sai ya tausaya muku saboda haka tallafawa masu azumi ko musulmi mabukata da wani abu dan kaɗan da mutum zai yi kare raina hanawan ya fi karamin ya fi kaɗan ɗin wato karanci musamman abin da ya shafi abin da za a ci abinci ne ko na suga ne ko na kunu ne ko na wani abu dai to mutum ya yi tanadi tun yanzu kar ya bari sai ramadana ya shigo sannan ya ce yaushe zan yi yaushe zan yi har ramadana ya wuce ya ce ayya ban samu na yi ba wayannan da su ne tanadan kafin kuma a tabbatar da ganin wata yaushe ne za a ce an ga wata da mutane su fara azumi akwai hanyar da ake bi kafin a tabbatar da eh an ga wata wallahu a'lam Allah ya saka malam barakallahu Allah ya saka malam game da ganin wata din Allah ya saka malam a yawancin lokuta mun saba ko mun gada wato saɓani ga wajen daukan azumi ala shi wata mala zaka ga wani gari ko kuma wani bangare cikin gari ɗaya ma zaka iske ko da yake yanzu abin ya yi sauki amma da wato zaka iske cikin gari ɗaya wani bangare sun ɗauki azumi wani bangare ba su ɗauki azumi ba a ce ma cikin gari ɗaya wasu daga cikin musulmai sun ga wata an ji an faɗa kuma sarkin musulmai ya sha ɗauka zaka ga iske wasu da ɗauka ba wani irin kira mallan zai yi game da irin wa'annan halaye don mu kasance abota ya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da shiga malam wajen ɗauka da kuma ajiyewa da shiga malam.
eh wato lamarin azumi Allah ya riga ya gama tunda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ya zo ya yi azumi wajen kusan shekara takwas yana azumi an shar'anta azumi a shekara na biyu shekara tara kenan yake azumi a na biyu aka shar'anta ya yi na biyun uku hudu har zuwa shekaru goma na hijira shekara farko ne bayan hijira bai yi azumi ba na ramadana amma wannan shekarun guda tara duk ya yi azumi kuma a cikin tara nan shekaru biyu ne ya azumi talatin sauran duka ishirin da tara ya yi su kuma hadisansa ingantattu sun nuna mana cewa azumi kwanan wata 29 ne sai dai in ba a gani ba ku cika 30 ashahru yace ba wai sai ramadan ba dukkan wata 29 ne idan ba a ga wata ba sannan fa akmilu iddata 30 to anan eh, wani ne ke da hurumin ganin wata ya sanar da al'umma kensa a ce akwai kwamitoci da aka nada don ganin wata domin ganin wata ilimi ne don wanda bai san ganin wata ba sai dai wanda Allah ya nuna masa ya gani amma ganin wata ilimi ne sai mutum ya karanta ya ake ganin wata ta ina ake gani yaushe ne ya kamata a gani to idan an san wannan din sai a sa waɗanda za su lura in an ga wata a zo a gaya wa shugaba hakimi ne ko shehu ne ko waye wanda ne yake babba a garin ya sanar da al'umma cewa eh an ga wata bayan an tabbatar da ganin watan a sanar da al'umma su yi azumi wannan shine hanya wato daya na jama'a mustafi da su gani ko kuma mutum ya ga adali ya ga wata ya gaya wa shugaba shugaba ya sa a sanar ko kuma dai adadin wata ya shiga talatin dama hanyoyi guda uku nan ne ko dai a ga shugaba a jama'a su gani su gaya wa shugaba akwai dai mutum daya ya gani ko kuma dai a ce ba a ga wata ba ran 29 washe gari aka yi azumi a- ba a yi azumi ba misali sha'ban in aka cika kwana 30 gobe ba ba 31 gobe ɗaya ne ga ramadana to a wannan halin zaka ga ana samu sabani da yawa ta bangarori na wato talakawa gama gari ta bangaren malamai ma ana samu sabani sabanin akwai sabani wanda yake zuwa bisa son zuciya akwai sabanin da yake zuwa bisa jahilci sabani da yake zuwa bisa son zuciya shine a ce mutum bai yadda da ganin watan wasu ba sai wanda ya yadda da su kaga son zuciya ne wata ba na wa'inda kake so bane na Allah ne Allah shi ke tsaye da wata a lokacin da ya ga dama ya nuna wanda ya so ya gani din saboda haka ashe ganin wata ba ra'ayi bane ganin wata addini ne bai yiwuwa ka ce sai wanda kake so sai ya gani kafin a yi kaga nan kuskure ɗaya wani kuskuren kuma mutum zai ce shi bai yarda da ganin wasu ba sai shi ne ya gani da kansa ya yarda da kanshi sauran mutane ba adalai ba ne shi ne adalai ko mutum ya ce ai shugabanni da suke cewa an ga wata ana sanarwa wasu ma ba adalai ba ne to idan shugabanni ba adalai ba ne kai adali ne Allah kuma ya ce wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'd bima kanu yaksubun idan shugabanka ba adali ba ne to kai ka duba kanka kuma ba adalai ba ne Allah don Allah ba zai ɗora azzalimi akan adalai ba in sun zama azzalimai ne Allah zai ce yake shugabantar da azzalimi kan azzalimai Allah akbar saboda zaluncin da su na kasan suka yi Allah in kun gyaru Allah zai gyara asa rabbukum an yarhamakum wa innakum udna saboda haka wato kuskure babba a ce ba za a dauki azumi ba don ganin wane ganin wane ganin wane kuma wani bayani da na ji game da ganin wata da wato kwamiti na sultan na sokoto da ake yi na ganin wata wato a da a haka za a ce wato za a yi maganganu da yawa a an gani ba a faɗa ba a ba a gani ba aka faɗa an ga na maganganun suna gudana amma idan ka zauna ka gani kamar yadda na kalli wani program da wani dan uwa da yake cikin wannan kwamiti kuma sun yi aiki na kusan shekaru shida game da abin da ya shafi ganin wata ba wai na gaba ba na baya a baya da aka ce an ga wata an ga wata an ga wata da ake ta daukawa yaya ne su waye suka ga wata a nan sai suka je suka tantance su har suka samu cewa wasu fa suna ganin ganin wata din nan wato wata baiwa ce idan mutum ya ce ya ga wata zai samu ɗaukaka a cikin mutane shi yasa zai ce bari ya ce ya ga wata duk wannan an je an same su don idan aka ce an zo an ce an ga wata aka sanar da wato shugaba aka zo aka sanar da mai, mai martaba ko wani dai aka cewa a sanar da jama'a ba za su yi saurin sanarwa ba shi yasa zaka ga yawanci sanarwar ɗaukan azumi yana jinkiri Mm.
za a yi sauri waye ya ga watan a ina ya gani ya ya gani da su waye suka gani akwai lokacin da a cikin wannan binciken da suka je suka samu wani suka tambaya liman ne da ladan aka idar da sallah sai liman ya ce ya ga wata a masallaci ma an idar da sallah ya ce ya ga wata ladan ne ce shi ma ya ga wata mutane suka ɗauka suka baza a gari cewa an ga wata an ga wata da wannan kwamiti suka je aka zo gaya musu suka bincika liman ya ce shi ya gani wadawa suka gani wani liman da ladan ne kaf garin suka ce la wata hawla wala quwwata kaga wani kuma watan da aka ce an gani da suka bincika wai wata yarinya ce tana wucewa ta ce ga wata sai aka yara suka ihu aka ce eh wacce ta ga wata sai aka dinga ihu a gari eh an ga wata sai aka tura wai an ga wata a gari kaza aka bincika aka tada abin irin wannan ne to shi yasa sau da yawa akan samu irin wa'annan kaga akwai masu irin wa'annan to yashi in ku haka ne dole akwai bukatar tantancewa za a yi amfani da ilimi na karatu da aka yi ba tare da an dogara da shi ɗari bisa ɗari ba na cewa in wata ya kai kwana kaza ba za a gani ba mu ce za mu yi amfani da lissafi wannan kuma kuskure ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati ku yi azumi saboda ganin wata ku aje azumi kuma saboda ganin wata in an gani a ɗaukan an gani a ajiye wa mun shahida minkum shahra falyasum to amma a yadda muke din karazube yanzu misali idan kace mana a Borno ina kwamitin ganin wata a borno umuman ba za ka nuna mu ga kwamiti na ganin wata ba in akwai bai yi wuce kwamiti na wani masallaci daya ko wani makaranta wata makaranta daya ba a ce mu a jihar borno a yawan adadin musulmai da muke da su a yadda muke da ma'aikata na harkokin addinai a ce akwai buƙatar a ce muna da wato bangare na kula da ganin wata ba sai ramadan ba tunda dukkan watanni watanni ne na ibada Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah isna asara sahara fi kitabillah akwai bukatar a ce muna da wannan kwamiti na ganin wata da kayan bincike kayan da ake hangana ganin wata wani lokacin saboda dan hadari ko hazo ko wani abu dai ba za a gani ba amma idan kana da kaya na'urori na hangan wata idan har ya tsaya din za a samu a gani muna da wannan bukatar mai girma shehun borno ne wato Allah saka masa da alkhairi a baya a shekarun baya ya yi kwamiti wanda ina daga cikin memba ne daga cikin kwamitin nan muka zagaye lokal gamman zuwa lokal gamman karamar hukuma zuwa karamar hukuma duk muka zagaya a jihar Borno game da wato abin da ya shafi ganin wata muka je akan kuma kowace karamar hukuma su nada kwamitin su na ganin wata kar su dogara sauri yana zaune sai an zo an ce masa an ga wata a ce wa ya gani a ya zama ana da mun site committee musajin kwamiti din nan su aikin su ne idan wani ya zo ce ya ga wata ko an ga wata to sai su bincika waye ya gani wane ne a kira shi ya zo ya yi bayani ya ya gani shi din ya yake tukun yana da lafiya ya san me addinin sa ya san wato illar ƙarya da sauransu don ba kawai bane mutum ya zo ya ce an ga wata shikenan ka gani eh a ji a sanar a'a sai an tabbatar da adalan mutumin kafin a ce an ga wata to wannan kwamitin ya nada duk garuruwan nan mun bi lokacin gari wato duk ko'ina ana iya zuwa mun je mun sanar da su an zo an tabbatar da wannan kwamiti din to amma zuwa baya sai ka zo ka nemi abubuwa ta ina ta ina saboda halin da aka shiga din nan kai kana ta rai ne ko kana ta ka tsaya ka ce za ka yi kwamiti na ganin wata wannan abin ya abin nan to wannan abin ne da muke da yake da muhimmanci wanda mun yi sakatinsa sai yanzu ramadan saura kwana nawa yanzu da yanzu zan ce maka ramadan yau saura kwana 20 misali ko kwana goma misali sai wani ya ce a'a shi ba yana gani ba haka bane bari ya ga wata tukun wannan watan fa zai yi kaza ina jin kaza ne shikenan ina ji ina ji kowa sai ya kama wannan ya ce wata sha biyar ne wannan ya ce sha shida ne wannan ya ce sha bakwai ne to wayannan mutane ukun da yanzu suke musu akan ganin watan nan ba a baya tun daga shawwal ramadan sai shawwal ba tun daga shawwal ba su san wani menene sunan watan musulunci ba sai dai in lokacin layya ne sun san lokacin aikin haji ne layya ba sa ganin ba su san adadin watannin musuluncin ba ba su san wannan watan yaushe ya kare ko yaushe zai fara ba ba wani sani amma ramadan ya zo sai ana cece kuje sannan kuma wasu da suke da wasu malaman su da suka kafa kamar wani tagut gunkin su da suke abin nan wai ba za su yi azumi ba ko da an ga wata ko da sarkin gari ya sanar sai malamin sa ya ba shi umarni kaga wannan kuskure ne wannan kuskure ne sai dai malamin ya zama yana da jin tsoron Allah ta yadda zai tashi ya faɗakar da al'umma idan aka ce an ga wata a ɗauki azumi kamar yadda hadisi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa bai ga wata da idonsa ba har aka gama rayuwarsa wata shekaru tara da aka yi azumi ba shekara ɗaya da annabi ya ga wata a idansa don ɗaukan azumi ko don aje azumi shin babu wata hikima a cikin wannan annabi yana zaune ana kawo masa wahayi labari daga sama amma kuma wata ya tsaya bai sani ba bai sani ba an tashi da azumi a ce an ga wata wani ya zo daga kawai ya ce ya rasulallah mu fa jiya mun ga wata mun yi sallah annabi ya ce a sanar a ajiye azumi gobe mu fita mu idi an zo an ana neman ganin wata Abdullahi bin Umar yace tara an-nasu hilala fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytu fa sama wa amara an-nasu bis-siyam mutane suna ta neman ganin wata a duba a duba ibnu Umar yace sai Allah ya nuna min na gani sai na ga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi yayi azumi yace ayi azumi to idan irin muka ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam wanda jibrilu fi ta'ruj al-mala'ika wa ruhu ilayhi bi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana tafiyan shekara dubu hamsin wanda jibril yana yi a cikin kiftawan ido yanzu abu zai faru wani zai zai tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya abu kaza annabi ya ce ba zan ba da ansa ba sai Allah ya sanar da ni ta ce jibril zai zo lokacin da ya je masallacin Kudus ya je aka tafi da shi sama aka bashi sallah da ya zo ya bada labarin a makka kurashawa suka ce ya ba su labari ya siffar masallacin kudus din yake ya wundonsa ya kofansa take jibrilu ya zo masa da surar masallacin Allah annabi yana kwatantawa suka ce haka ne haka ne to duk wannan yana faruwa annabin da yana sallah Allah ya bude masa aljanna ya gani ya aka bude masa wuta ya gani yana cikin sallah a raka ɗin sai ya yi gaba a raka ta biyu kuma aka gan shi yana tsaye kuma sai ya baya sai aka ce ya haka ya ce farkon an nuna min aljanna ne na ga itatuwan na gaba kamar zan ɗauka sai na bari na biyun kuma an nuna min wuta ne sai na yi baya don kar kunin sai taɓa ni to mutum yana cikin sallah za a nuna masa aljanna da wuta watan da yake saman nan ne ba za a nuna masa ba me hikima hikimar ita ce idan bayya nan fa ko ya za ku yi ku ɗauka azumi idan wasu ku suka ce sun gani ku yadda ku ɗauka amma idan mutum ya ce ba zai yadda ya dauka ba wannan ya tsora gare shi wallahu alam Allah ya saka mala barakallah Allah ya wata malan shin a menene azumi ne a ita ma tana da farillai a shi- menene azumi Allah ya wata malan eh to azumi a addini kamar da dazu na faɗa rukuni ne a cikin rukunin addinin musulunci Allah madaukaki ya shar'anta azumi ga al'ummar da suka shuɗe ba sai mu ba kamar yadda nasin Qur'ani ya nuna يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وسكوا على كيني كده Allah ya ce ya farlanta an farlanta mana kamar da aka farlanta al'ummar da suka shuɗe gabanin mu don mu samu takawa wasu kuma aza- adadin kwanaki ne kayyadaddu za mu azumta to anan eh, wato wajibin azumi ya tabbata kenan sai kuma Allah madaukaki ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safrin fa iddatun min ayamin ukhra نعم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإن آية سكة تبتر منا أزمي فرلا ني عليه صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس حديث عمر وأن جبريل يزيك تنبأ أخبرني عن الإسلام يكرق صوم رمضان حديث عبد الله يتي صوم رمضان تصور حديثين النبي يتي صوم رمضان saboda haka azumin ramadana farilla ne akan musulmi akan waye ala kulli muslimin balidin aqilin khalid min al mawani Allah musulmi ne mai hankali ne balagagge ne yi sannan kuma ya kubuta daga abin da zai hana shi mara lafiya ba za ka ce dole sai yayi ba Mata- matar da take haila ba za ka ce dole sai ta yi ba sai dai fa'idatu min ayamin ukhra sai a kirga a rama a wasu kwanaki to wannan shine wajibcin azumi yana wajabta akan irin waɗannan mutane farilla ne rukuni ne wanda bai yi ba shi da Allahnsa amma wanda yayi yana da sakayya mai girma domin wato babu sakayya da aka sani ta kamar ga mai azumi sai dai Allah shi ya sani Allah kamar da hadisul qudsi yake cewa as-sawmu li wa ana ajzi bi azumi na wani ni ne zan saka ba wanda ya san wato yawan ladarsa kamar da kuma ake fassara wannan aya innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab wanda suke masu hakuri ana cika musu ladan su ba tare da kididdigawa ba saboda da yawa za a ba su aka ce as-sabiruna anan ana nufin masu azumi ne to mun ji dai dalili na alqur'ani da dalili na sunna akan azumi farilla ne ijma'in malamai sun haɗu akan wajibcin azumin ramadana akan wanda yake da wa'annan siffofi da muka ambata sannan kuma azumi wato eh, yana da rukunai yana da kuma sunnoni da aka so mutum ya yi su rukunin azumi shine na farko dai niyya na'am niyya da kame baki wannan su ne rukunin azumi niyya na azumi kuma dole sharaɗin niyya ya kasance niyya ce cikin dare ba a yin ta da rana niyyar azumin ramadana ba a yi da rana ana yin ta ne da daddare kamar hadda hadisi ya nuna la siyama liman lam yubayyitu siyama bi layli babu azumi ga wanda bai niyyar azumi da daddare ba da daddare zaka kulla niyyar ka ka tashi da azumi ɗaya kenan sannan al imsak an al akli wa shurbi wa sa'ir al muftirati min tulu'i shamsi ila ghurubi gurubiha wato mutum ya kame gabarin ci da sha da dukkan abin da sunansa yana bata azumi muftirat kenan tun daga keton alfijir as-sadiq wal alfijir mai gaskiya ko alfijir na gaskiya sannan zuwa faduwar rana wannan shine rukunin azumi sannan kuma daga cikin sunnonin azumi yana nan akwai sunnoni da suke taimakawa wannan kamar wa minas sunna shine ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur gaggauta iftar lokacin da aka ce rana ta faɗi misali aka ce magariba na yi karfe biyar da minti ishirin da biyar misali a karfe shidda da minti ishirin da biyar misali kada ka ce a ni ba zan buɗe baki na ba bari in kai da rabi ko kuma lokaci ya yi sai ka ce a bari ni sai na yi tsarki na yi alwala kafin in yi buɗe baki a'a idan har lokaci ya yi kaga agogo ko lokaci ya yi kaji kiran sallah to ana so ka yi tanawulin wani abu wanda za ka yi buɗe baki da shi yana daga cikin sunna jinkirta sahur kafin jinkirta sahur buɗe bakin kuma akwai sunnansa an so an so mutum ya yi ifar da arrufaf arrufaf shine dabino ɗanyen nan rufaf kenan sai kuma attamar dabino busasshe in mutum bai samu ba in bai samu ba mutum ya buɗe baki da ruwa wai na abubuwa su ne aka so ya yi ya zama su a jere ko dabino rufaf ko dabino busasshe ko kuma ruwa in bai samu ba wani abu mutum zai iya buɗe baki da shi zai yi wannan shine al-iftar sannan kuma wajen sahur ana so kamar da hadisi ya nuna tasaharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur saboda akwai albarka a cikin sahur kuma a ɗaya hadisi yake cewa la yazalu nasu bi khairin ma ajjalu fitra wa akharu sahura wato mutane ba su gushe ba suna cikin alkhairi matukar suna buɗe baki da wuri suna jinkirta sahur sahur kuma ana son mutum ya jinkirta kaddara yanzu a ce idan alfijir yana ketowa karfe biyar saura minti ishirin da biyar misali to ana so mutum ya ci abinci ko har zuwa karfe biyar da minti karfe wato hudu da rabi mutum yana iya ya ci har zuwa hudu da rabi wato malamai suka ce babu dalilin na shari'a da ya nuna misali a ce karfe biyar saura ishirin da biyar alfijir zai keto a ce ka daina cin abinci karfe hudu ko ka daina cin abinci karfe hudu da kwata wannan gata da aka bayar din babu wani dalilin na shari'a da ya nuna sai dai kawai Allah madaukake ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ko ci ko sha har sai wannan wato farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare na alfijir ma'ana wannan duhu na dare wato hasken alfijir ya kece shi to anan shine wato lokacin da mutum zai kame bakinsa daga ci sannan kuma ana so mai azumi ya nisanci fada ya nisanci maganganun da basu dace ba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna duk wanda bai daina kaular zuhur da al'amala bihi da aljahl ba فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه bari ci da sha ba shine an ake bukata ba ka bar ci ka bar sha to ka bar ƙarya ka bar maganganun da basu dace ba ka bar zagi ka bar faɗa da mutane duk wani abin da bai dace ba mutum ya nisanta wannan ana so a cikin azumi kuma a wani hadisi man ke cewa da yawa masu azumi ba su da ladan azumi su san yunwa da kishirwa rubba sa'imin laysa lahu min sawmihi illa al-ju' wal 'atash da yawa masu azumi ba su da ladan sai yunwa da kishirwa saboda haka mutum ya kiyaye bata azuminsa da abin da bai dace ba na maganganu da zai na wasu ran kiyama kuma a daidai ladansa a ce za a biya wa'ancan mutane ana son mutum ya yawaita azkar ambaton Allah salatin manzo sallallahu alaihi wasallam karanta alqur'ani uwa uba sannan kuma mu baiwa alqur'ani al-awlawiyya wal ahammiya qabla kulli shay ma'ana kafin komai mu mutunta alqur'ani mu girmama karatun mu ya zama shi muka fi yawa magabata idan ramadana ya zo suna dakatar da sauran wato hidima na ilimi su koma ga karatun alkur'ani sauraron karatun alkur'ani ko karatun alkur'ani ko karantarwa to zama to wannan shine abin da zamu yanzu sai yasa kaga za za ka ga cikin ramadan an fi fuskantar karatun alkur'ani min hajjat tafsir da sallar tarawih da kuma tilawa haka to wannan abu ne mai kyawu sunna ce ake koyi Allah kuma ya datar da mu a ciki wannan wasu kenan daga bangare daga cikin abin da ya kamata a yi a wannan lokaci na'am Allah ta kamala rashin ta malam an ce gabai na jiki su ma sukan yi azumi a rashin ta malam misali muna da kafa wadda muke tafiya muna da hannaye wadda Allah ya ba mu iko mu sarrafa su yadda muka ga dama muna da baki na wato faɗin alheri da kishiyarta idanu kunnuwa hanci da dai sauransu na shiga ta malam an ce su ma sukan yi azumi malam ya ambaci wa ya kamewa daga abin da aka hana azumin azumin ido rashin ganin abin da aka haramta azumin baki rashin magana abin da bai dace ba azumin kunne kar ya ji abin da aka hana azumin hannu kar ya taba abin da aka hana azumin kafa kar ya taka inda aka hana azumin ciki kar ya ci haramun wannan su ne kowanne da irin wannan shi ne azumin asomul a'aba ake cewa azumin gabbai to kar azumin ya zamanto na ciki ne kawai kai daga alfijir baka ci ba baka sha ba har zuwa faduwar rana amma kai ne da sata kai ne da fake bota kai ne da fake signature ah, kai ne da rage mudu kai ne da zagi da fada da kokuwa da ƙarya da wasu abubuwan da ba su dace ba duk kana yin su da sunan kuma kana da azumi gaskiya wannan asara ce mutum zai sa kansa zai yi nadama akai Allah ya kiyaye Allah ya saka mana Allah shi wata malam a wajen niyya Allah shi wata malam a yawanci akan turo da tambayoyi game da niyya wato ita niyya ta azumtar a watan za a yi ko kuma dai kowane wayar gari akan yi mata niyya Allah shi wata malam
za a zumta za a yi niyya ne niyyatu sawm ramadan na'am sai yasa ma aka ce babu bukatan ka ce kwana 30 ne ko 29 Allah za ka kulla a zuciyarka cewa ka yi niyyan sawm ramadan na'am ba wai niyya na kwana ɗaya ko kuma niyyan wata wannan duk wani tafsirat ne wanda la da iya laha kawai ka ce ka yi niyyan azumtan watan ramadan a zuciyarka ka kulla haka shikenan ya wadatar ba a bukatan furta Allah ya saka mana. Ana shiga wata malam a son yake malam ya ja kunnen samari daga yara mazaje da kuma 'yan mata a, da kuma matayenmu waɗanda suke gida ana shiga wata malam game da kallon fina-finai wato a cikin wannan wata mai alfarma musamman ma da rana ala shiga wata malam yayin da suke da azumi a bakinsu wato akwai wasu tunatarwa wadda na gani ma a social media su wadda yan uwa suka yi game da eh, wannan din na cewar a ja hankulan eh, yara da mata da 'yan mata wato musamman ma arewa tv da sauransu na akwai wani program da eh, suka cire wadda za a fara sawa cikin ramadan kuma daga karfe biyu za a fara sashi zuwa karfe nawa ne wadda zai jawo hankulan mata da 'yan mata da samari ta yadda wato series da suke abin nan ɗin wato zai jawo hankalinsu ta yadda hankalinsu ba zai je wani abu eh, ba game da addinin su alashi wata malam wani irin kira malam zai yi eh, na wajen eh, matayenmu da 'yan mata da samari ɗin na su gujewa duk wani abin da zai ja hankalinsu zuwa wa'annan ababe ala shiga wata malam
wato wannan akwai bukatar wato juhud ne da ake bukatar a gabatar daga dukkan bangarori na masu faɗakarwa na'am a nuna illar wato bata wannan lokaci mai tsada na ramadan duk na abubuwan da ake yi eh, wato rashin sanin menene azumi yana daga cikin babbar matsala saboda da yawa sun ɗauka in dai baka ci baka sha shi kenan shi yasa mutane suke kan shirya wa kansu ayyuka na sabon Allah wasu ma dara za su yi wasu lido za su yi wasu meye za su yi wasu kuma kamar da ka faɗa fim ne siriyali ake bi ana ta tafiya ana dubawa don a shagaltar da kai don a mantar da kai cewa ana jin azumi saboda lokaci ya tafi ba tare da mutum ya san ma yana azumin ba alhali kuma lokacin ka riga ka sarrayar da shi shi cikin abin da yake sabon Allah ne Allah wanda kuma wannan lokacin ba ma eh, asara na sabon Allah ba ko da ka yi shiru ne lokacin ya wuce haka kana da asaransa balle a ce kuma kana aiki akasin alkhairi sannan lokacin ya wuce Ah, wayannan abubuwa da ake yi na dramomi da sauransu idan muka duba wato wani abu ne da aka shigo mana da su aka zo aka yi amfani da yarurrukan mu amma idan muka duba ba namu ba ne don namu din shi ne tarbiyoyinmu al'adunmu abinda muka aka san mu da shi na da tako na mutunci na karamci na girmama na gaba na tausayawa na ƙasa irin wannan ɗabi'un da iyayenmu suka wato rene mu aka tayar da mu to yanzu ya zamana an zo zamanin da yanzu kawai zamani ne na kowa ya kirkiri abin da zai kirkira diramomi da ake nan duk karere ne makaryata ne don drama karya ce za a zauna a shirya wani zai zauna ya rubuta shine director ko shine actor ko shine waye zai zauna ya zana wane ya yi kaza wane ya yi kaza wa da aka yi kaza da aka yi kaza da ba a yi kaza ba da wane ya zo da wane ya mutu da wane ya yi kaza da wacce ta yi kaza a zauna a tsara sai a nemi mutanen kai ne wane kai ne wane ke ce wacce shi kenan sai a ɗauki wa'innan sunayen wanda in ka duba akwai dan wautar da hankalin ka ma mutum ka san ba sunansa bane zai zo shi shine kaza kuma abin da yake faɗa ka san ƙarya ne amma ka zo na kana kallo ina ma da kana kallon channels na karuwa kanawat kamar kanat risala kanat iqra kanat al-majid lil qur'an ga sunan kanawat na musulunci wanda ake koyar da addini na wanda ake koyar da tarbiyya na karatun alqur'ani saudi one saudi qur'an ga nan qur'an ne harami ne a 24 hours ga kuma sunna abin nan na saudi sunna hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam ake karantawa abin nan ne ne yake da suna masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam 24 hours mutum in ya kalli wannan ya kalli wancan ba hana ka ka kalli larabaru ba ko wani abin da zaka karu da shi na sana'a ko na ilimi ko na girki wani abu na amfani ba hana mutum ya koya ba amma a zauna ana kallon musalsalat drama serial din nan ana bin wannan in wannan ya kare a cikin da wannan har an san ranar da za a yi abu da lokacin da za a yi da su waye a ciki wane ya fito wane a cikin fim kaza a wannan fim din ya fito kaza wane ya fito matar wacce ta fito matar wane a fim kaza a fim kaza ta fito mai girki ce amma ba za ki san ba za ki san annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi tafiya yaki kaza da wace matarsa ya tafi ki sani ba kamar yadda wani bafulata ne da aka tambaye shi kuma zola ne sai ya yi hakuri abin da ya faru kenan to kare shi na na ga yawa fulani wani bafulata ne ana tambayar sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka san annabi sallallahu alaihi wasallam me zai hada ne da shi shi da yana sama wai musulmi ne aka tambaye shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me zai hada shi da yana sama wani kanuni kuma da aka ce karanta fatiha in ka ji za ka yi mamaki da aka ce ka kira sallah ya ce kam gudijin kan burbi eh in kana kira sallah zaka talauce to ka duba irin jahilcin da ya kanta a cikin al'umma amma kuma mun zo muna shagaltar da kanmu akan abin da baya da amfani saboda haka akwai buƙatar mutane su sadaukar a taimakawa talakawan mu a taimakawa mutanen mu a tsamar da su daga cikin kangin jahilci da ake yi ba musamman abin da zai amfani kanmu a duniya ba balle na addini Allah ya gyara mana Allah ya saka mana alfibata mala har yanzu dai zan so malam ya ɗan mana nasiha an ce ana ɗaure shaidannu daga muddin an ce ramadan ya shigo dinnan kan gararrun shaidannu ana shiga wata malam wato sai ka ga ina jin idan malam ya tunatar da mu za mu iya halatto da abin da ya faɗa yayin da wannan abin ya faru wato za ka ga tsakanin miji da mace da azumi a bakinsu zaka ga shaɗan ya cika tsakani ana hayaniya cikin abin nan a mota ma kana tafiya zaka ga mutum ya zo ya ɗan tunkuɗe ka haka kawai kaɗan fa wanda a ce da ya kamata ma ba azumi din zaka tafi abin ka ba azumi zaka ga ka buɗe ka fito kana ayya a kama wannan a kama wannan ana ta ashar a gida tsakanin yara da mata da miji da sauransu na shiga wata malami.
Eh to anan muna magana ce dan ce dan shi mudu mutane din ya ɗabi'un mu suke ɗabi'un mu masu kyau ne na mutane ko kuma mudun ma a cikin ɗabi'un mu akwai na shaidan din
wani din shi kansa ma shaidanin kansa ne ba inna lillahi wa inna to idan mutum ya zo ya kangare ya zo ya abin da ba dai sai kuma ce babu shaidan shaidan kawai ah shi yasa Allah madaukake ba mu labarin abin da zai faru a kiyama وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وأنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأن آية في سورة إبراهيم الله يبام الآبان أبن زي فارورا تاشين قيام shaidan zai cewa waɗanda suka bi shi yanzu wani cewa shaidan ne shaidan ne shaidan ne Allah ya yi muku alkawarin gaskiya ni kuma na yi muku alkawarin ƙarya na saba muku kuka bi ni kun an samu ne ba tare da kun ganni ba kada ku zarge ni ku zargi kanku kun waye zai ce ya ga shaidan amma Qur'ani ka gani ai hadisi ka gani ai malaman da suke karanta da kai ka gan su ai kuma hankalinka ya baka mai kyau din da mara kyau din amma ka kangare me yasa sai ka ce wallahi shaidan ne to ran kiyama zai ce a dama Allah ya ma alƙawari ni na ma alƙawarin ƙarya kuma ka bi ni saboda haka kar ka zarge ni ka zargi kanka ni ba zan iya kare ku ba kuma ba za ku iya kare ni ba abin da zai faɗa kenan inna kullun fiha inna Allah qad hakama bainal ibad zai ce dukkan mu muna ciki da manyan da kanana Allah ya riga hukunci tsakanin bayi saboda haka idan aka ce shaidanu ana daure su hadisi ya nuna wa subbidat maradatul jinni wash shayatin marada masu tsananin tsaurin kai masu barna za a ɗaure su fala yahsuluna ila ma kanu yahsuluna ilayhi fi ghairi ba sa iya aikata ba sa iya cimma abin da suke cimma a wajen Ramadan ba cewa aka yi babu shaidan a Ramadan wannan kuskure ne shaidanu suna nan a Ramadan sai dai an daddaure manyan ba sa iya yin abin da suke iya yi a da saboda haka kai kuma tunda makiyinka ne misali kuna kokowa da wani yana so ya kada kai kana so ka kada shi sai wani ya zo rike kafan shi daya to don Allah sai kuma kai ma sai kai sake ko kuma dai kai kokowa ka kada shi to haka aka nuna mana sai dan dama muna kokowa da shi ba Ramadan ba da Ramadan yanzu sai aka rage miki karfi me ya kamata mu yi mu ƙara karfin mu don mutum kuɗi shi wannan shine abin da ake neman mu da shi saboda haka ana daure shaidanu na amma ai mutane ma akwai shaidanu shayatin al-insi wal jinni haka Allah ya ce yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura shaidanun mutane da aljanu saboda haka mutum a rayuwarsa ya san shi yasa a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ranar azumin ɗayan ku ne kada yayi fada kada yayi zagi idan wani ya zo ya zage shi ma sai ya ce masa ni ina azumi ni ina azumi ka gani anan ana nuna maka kai ka natsar da kanka a can an ce shaidan ana daure shi a nan kai din ai da aka ce ana daure shi me amfanin annabi ya ce idan wani ya taba ka da fada ka ce ni ina azumi saboda ashe shaidan din har yanzu yana da nashi halin kai annabi ya koya maka karka bi halin sa din duk da cewa ya daure an rage an rage masa karfi saboda haka wajibi ne mu kara wa kanmu kaini na ibada da ambaton Allah da nisantan abin da zai kawo fishi ko fada a tsakaninmu ko da wani yayi magana ka ɗauka cewa kuskure ne in mai ganganci ne dama yana yi karɓar shi da Allah da yake ya san shi ya san maganin sa amma kada mutane su kawo kace nace da yawa zaka ga kamar yadda ka faɗa akan titi tsakanin mai mota da mota mai mota da napep tsakanin masu kasuwanci haka tsakanin ma'aikata tsakanin ina ne maimakon a san cewa eh muna wata mai alfarma kowa ya gyara halinsa kowa ya yi muraja'an kansa inda kana da fishi ka rage in da baka magana da wasu kai musu magana in da baka da alkhairi kai alkhairi duk wa'annan mu ɗebo alkhairai da albarkatu din nan mu sa a kanmu a cikin ramadan don Allah ya ba mu albarkan ko da ramadan ya wuce halayen mu su gyaru mun ko haka mutum shi yana jin ramadan da ba ramadan ba shi bambanci a wajen sa rashin cin abinci da rana to kaga ya tabe ba rashin a ci abinci da rana kawai bane ramadan ramadan alkhairi shahrun awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiru itqun minan nar ake cewa farkon sa gafara tsakiyar sa jin kai karshen sa entarwa daga wuta kuma duk daren ramadan Allah yana entar da waɗanda da a rubuta su wuta ana entar da su duk daren ramadan kuma a ƙarshen ramadan din za a yantar da adadin yawan waɗannan din a cikin akwai daren da ya fi daren wata dubu lailatul qadri khairu min alfi shahr duk wanda ya sallah cikin dare ramadana ya yi tarawih annabi ya ce za a gafa za mu ji zunuban shi wanda ya azumi ramadan za a gafa za mu ji zunuban shi duk wannan alkhairi da albarkatu suna nan sannan ka ce za ka kulla wani ko ka yi faɗa da wani ko ka shiga haƙƙin wani to idan har ramadan bai ziyara mana hali ba idan ramadan ba mu daina barna ba idan ramadan ba mu yawaita daga ayyukan alkhairi ba to yaushe za mu yi gashi Allah ya kawo maka garaɓata gaje a ƙasa gashi nan ka zauna ka ji baka zauna ba sai da ya wuce kuma ka zo kana da na sani da na sani kuma ajalin nan fa bai san kowa ba lokaci ne yau wani ya rasu gobe wani ya rasu jibi wani ya rasu ka duba yadda mutuwa ta yi sauri da yawa a cikin kasar nan bar mana fadace fadace kashe kashe wancan wancan na zalunci da wane ne kawai kana zaune mutum yau zaka ji wani ya mutu wani lafiyan shi ya mutu wani ya ciwon ciki ya mutu wani jinyar sama kwana uku ne ya mutu wani ya tafiya ya hatsari ya mutu ya mutu ya mutu ina suka tafi sun tafi da azumin su in sun yi sun tafi ba azumin su in ba su yi ba to kai da baka tafi ba me ya kamata kai wata zawwadu sai ku yi guzuri na gamuwa da Allah Allah ya dace da mu Allah ya saka mala barakallah na shiga samadan muna da yara ƙanana wayanda ba su balaga ba na shiga wata mala suna kwaɗayin yin azumi tare da mu ala shiga wata mala amma kuma idan suka ɗauki wannan azumi suka idan mai yiwuwa za su ainihin sha wahala ala shiga sama dai wani yaran da suna so su yi azumi kuma in suka yi azumin ana tausaya musu na'am ko kuma su din su- idan suka yi azumi can karshen dare yawan karshen yini na'am su nuna kasawa Kasawa.
wannan ba sabon abu bane Allahu akbar yana faruwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu saboda ƴaƴan sahabbai na'am yara za su yi azumi za su ce suna su yi azumi an an kwadaitar da su za su tashi da azumi sai can da la'asar sai ka ji yaro ya ji yunwa yana so ya sha ruwa sai a dinga shagaltar da shi da wani abu na wasa haka a shi ɗauke masa hankali har lokacin buɗe bakin ya yi har ya saba da yin azumi kuma alhamdulillah yanzu saboda irin wannan din da aiki da wannan hadisin yau zaka ga yaran da suke da shekara goma sha biyu ko sha uku za ga suna azumin ramadan gaba ɗaya ba tsayawa ni na sani akwai yara ƙanana irin wannan allah ya yawa da su ‘ya'ya mata ma haka za ka ga yara suna azumi mai shekara tara mai shekara goma suna azumi har suna gasa a tsakaninsu ke azumi ki nawa ne ni na nawa goma ne ni tunda na ɗauka ban ajiye ba ni azumi biyu na sha wani yana bakin cikin ma ya sha azumin to kaga alkhairi ne wanda a wani lokacin kuma ko in ce a wasu bangarorin kuma yana jan nafif ɗinsa ma zai ce shi yana da alsa ba zai iya azumi ba ya je ya ci dan wanke a gidan masu alsa kaga musiba kenan Allah ya kiyaye Amin. Allah ya zaka wa dai barakallah Allah shiga ta malam Ah, Allah ya ainihin ah, tausaya mana yayin da ah, tafiya ta kama ma cikin azumi Allah shiga ta malam Ah, wani irin ta- ta- tafiya ne ko rata wadda ah, ya halatta mutum ya ajiye azumi eh, yayin bulaguro Allah shiga ta malam
Allah dai subhanahu wa ta'ala bai kayyade mana masafa na tafiya ba yace fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra duk wanda yake cikin ku ba shi da lafiya ko kuma ya yana kan tafiya sai ya aje azumi don rashin lafiya ko don tafiya to sai ya kirga wa'annan kwanakin ya rama su a wasu kwanaki daban kaga yace ala safarin nakira saboda haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya ya aje azumi ya je fatu makka ya aje azumi na'am haka sahabbai sun yi tafiya sun yi aje azumi duk wata tafiya da sunanta tafiya ne kuma ana mata kasarun sallah za a aje azumi Allah amma idan mutum ya ce zan iya in yi azumi saboda haka ba sai na wahala ba zan yi yayi azumi shi ya ji wata misali a cikin ramadan zaka tafi daga nan zuwa damaturu zaka iya ka aje azumin ka zaka yi kasaru a hanya to amma idan ka azumi daga nan zuwa damaturu awa ɗaya da wani abu ne me na ka aje azumin amma in ka ce zaka aje an baka dama ko zuwa Kano ma ko kuma mutum zai je Abuja ko Kano ko Lagos daga a jirgin sama na'am nan da awa ɗaya kayi landi a Abuja na'am Ka- ba zai kai awa biyu ba kayi landi a jirgin sama da a rasu wasu jirgin wala sama a Allah jirgin sama nan ka tashi awa ɗaya da yan mintuna kaɗan ne Na'am.
kayi landi na Abuja to kaga kuma a cikin AC kana zaune akan kujera ba duki kake yi ba Mm.
na'am amma nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo fito makka na'am ya ya zo da azumin sa a cikin sahabbai su ba su ce su yan kaɗan ba da suka yi azumi da shi da su abdullahi bin rawaha suka yi azumi sauran duk masu aje azumi an je wasu yaƙe yaƙen an samu rabin sahabbai masu azumi ne rabi ba su da azumi kaga ana duba tafiya sunansa tafiya ne eh amma cewa sai in mil 48 sannan ka aje azumi wannan ba ka'ida bane ba ba ingantaccen dalili bane Allah wallahu a'lam amma dai a yi azumin in zai yiwu ya fi don saboda idan ramadana ya wuce ka zo karaman ma aiki ne kuma duk ibadar da take jama'a ta fi zoki akan ibada da mutum shi kadai zai yi sai yasa yanzu azumin ramadan lokacin da an ce azumi ne mutum ba zai sha ba zai ji yana da wahala ba don kowa yana azumin amma idan lokacin da azumin misali kafara ne ko wani azumin rantsuwa ne ko na wani kafaran kake yi sai ka ji kai kadai ne ka kalli nan ana ci ka kalli can ana ci sai ka ce ya ne abin da ya haka zaka ji azumi yayi maka nauyi Allah ya sa mu dace Allah ya saka malai to na shiga ta malami a wato so nake in da- ko da daga abin nan ne a suhur ala shiga ta malam wani lokaci bacci zai dauki mutum a, ga abinci a aje a, ga- zai tashi ya ji ana gashi yana jin yunwan ga kishirwa dai ga abincin a aje gaban idan shi dai ya tashi ana asalatu ba zai ci abinci ba ko yana jin yunwa ko yana jin kishirwa Am.
in dai ka tashi alfijir ya keto to haramun ne ka ci abincin Allah ya ce hatta ya tabayyana kai kuma ya tabayyana gare ka Allah to yau me kenan za a yi ka zauna da azumin ka Allah akbar sai idan can da rana ko da yamma kaga ba za ka iya idan baka ci abinci ba ko idan baka sha ruwa ba za ka halaka na'am to anan wannan larura na halaka za ta sa ka ci abu
Allah ya saka wa masu kallo da sauraro ko me farko zai karshe a wannan lokaci a ya zama dole mu dasa aya a nan